أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah na da mu cikin wannan masallaci a cikin wannan wata mai alfarma domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata abin da zamu karanta Allah ya bamu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratu Maryam ko muna kan kisa na annabi Isa aihuwan shi da kuma abin da ya faru a daidai wannan lokaci din. To bismillah.
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا نعم تو لوكacin da ta haifi ɗanta annabi Isa, kasan ta, ta matsa gaba, to shi kenan mutane, mutane sun fito suna ta nemanta, saboda ta saba ma lokacin dawowanta. Mutane sun fito suna nemanta, Ibn Kasir yana cewa suka haɗu da wani mai kiwon shanu, sai suka tambaye shi shin bai ga wata, wata yarinya ba mai kama kaza da kaza ce a bai ganta ba, amma akwai wani abin da ya faru cikin shanunsa ya ce shanun nan ana zaune cikin dare sai ya ga kawai dukansu sun gurfana ga baki ɗaya sun kuma kalli wancan wadi ɗin to sai ya musu ishara wannan sai nuna musu cewa to ko ta can take saboda haka sai suka bi wannan waje suka je suka same ta to shine fa ta kaumaha a wannan lokacin ta taso ga sunan sun zo sai suka haɗa a hanya ba wai a nan cikin gari ba. Tamilu tana ɗauke da wannan ɗana ta ƙalu ya suka ce ya Maryamu ya na na Maryam na ƙaje ci shai alfariya. Suka ganta gata da yaro, gata da ɗanta a hannu sai suka ce la ƙaje ci shai alfariya kai wannan al'amari kin zo da al'amari mai girman gaske. Haisu a haisu asabti bi waladin min gairi abin yadda kika zo ga ki da ɗa amma babu uba ya aka yi sai suka ci gaba da tunatar da ita abin da ta sani da kuma girmanta da yake a cikinsu da na babanta shikenan suka ce ya ukta harun يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون يا كي إرؤوا هارون هو رجل صالح شما ونمتن وندك نجري ai yayi kama da wajen ta yi kama da shi Haruna fil ifat wajen kamewa mai bautan Allah ne na gaske ba wai can haruna na annabi Musa ba, saboda annabi Musa ya zo kafin zuwan annabi Isa, mun gane fito ba wannan haruna ake nufi ba, wannan wani haruna ne, amma shi ɗan ma ɗan uwanta, ɗan uwanta ne wajen ibada ba wai ɗan uwanta ne na dangantaka ba. Yawwa ke saliha ce shi salihi ne, ina kika zo ya ukta haruna, abinda za mu faɗa miki ma kana abokin ra'a sau'in. babanki dai a nan yadda muka tashi da shi bai kasance mutum sau'in wato mazinaci ba. Wa ma kana ummiki sannan kuma jatimanki bata kasance bariyan mazinaciya ba fa min aina laki hazal walad ina kika samo wannan yaran tuhuma ya zo saboda an ga sabon al'amari gare ta to wannan tuhuma sai ya zo فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ha wannan lokaci ka san can an ce daman ta ɗauki alƙawarin ba za ta yi magana ba to sai ga wannan al'amari ya zo fasharar ilai sai ta yi musu nuni ta nuna musu yaron ta nuna musu yaron to gashi nan mun gane ko eh ta nuna musu yaron qalu sai suka ce kai fa kakane mu kalli mu zamu yi magana man kana fil mahad wanda ya kasance a cikin wannan zani na na goyo sabiyan yana dan karamin yaro ta yana zamu yi magana da shi wannan kina so ki wulakanta mu ne mun gane ko ana قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ana sai ya ce a wannan lokaci aka ce yannan yaro annabi isa yana shan nono lokacin da suke wannan magana suna faɗan wannan magana sai ya juyo ya kalle su ya ce inni abdullahi to ni kan fa bawan allah ne bari na faɗa muku ni kan bawan Allah ne, ataniyar kitabu Allah ya bani littafi shine injila, waje alani sannan kuma ya sanya ni nabiyan in kasance annabi. Waje alani.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا يصنعني من البركة أين فاء للناس وتومي أنفانا متاني حيث ما كنت أين ما كنت دك إن دنسا مكينا تونيني أنفانا جماعاني saboda haka haka shi ma yau a yau a halin da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana khairin nasi anfa'uhum linnas fiyayyen ɗan adam dai shine wanda yake amfanan ƴan uwansa ɗan adam saboda haka duba dama da hauni gaba da baya wan me kai na amfanar rayuwan ƴan adam da suke kusa da kai shine ka zamo cikakken ɗan adam amma idan ya kasance kowa kuka yake yi da kai saboda maganganunka saboda ayyukanka saboda fitinanka kowa ran da ka mutu zai ce mun huta da fitinan wane to bai kasance dan adam ba ka zamanto wani abu daban amma in dan adam ne to a samu yau wane ne ka amfana yau wane ne ka amfana yau wane ne ka amfana yau wane ne kai kaza shine fa cikakken dan adam kuma haka ake son rayuwar mu gabaki daya ya kasance shi yasa rayuwa na al'umman musulmai ya fita ya sha bamban da dukkanin sauran rayuwa na kowane irin al'umma na kowane irin addini ‘yan uwantaka na addini ƙarfinsa wato ya kai inda ya kai ƙarfin ‘yan uwantaka na addini ne aka ce mu zo mu yi sallolin nan guda biyar a cikin jam'i saboda me za mu sake ganin junanmu a yi da safe a yi da rana a sake yi da rana a yi da daddare in za a ji a kwanta ma a sake yin sallah so biyar din nan sai mun haɗu idan wannan haɗuwa ba ta haɗu a kowane rana an yi so biyar ba to za a haɗu a kowane sati za ka haɗu da wanda ka yi kwana bakwai baka gan shi ba in wannan bai yi ba za ku haɗu a ƙarshen shekara wajen so biyu addini zai haɗa ku a wannan waje ɗin to wannan 'yan uwantaka shine ya kai musulunci inda yake a yau shi ne abin da ba za a iya ƙalla musulunci ba, saboda irin wannan ‘yan'uwantaka ɗin. To, idan da akwai wannan kuwa, dole amfanan juna ya shigo ciki. A kana da sana'a ne, sanar da mutane wannan sana'a naka, ya ake yi, ya ake yi, in ka tafi ka bar su to duk wanda ya amfani da wannan sana'a kana da lada a kan shi har ranar kiyama. Hakan nan yana ɗaya daga cikin wato sadakatul jariya, a ilimi ne a sana'a ne domin ya ɗauka har sana'o'in nan duk baki ɗaya namu sana'o'i na halal shi ma ilimi ne a ilimin yin tafa ubihi mun gane ko to shi ne ya ce mene wa ausa ni bi salati wa zakati ma dumta hayya sannan kuma mutukan yana raye shine can wancan aya take fassara mana wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ka ci gaba da bauta ma ubangijinka har ranar mutuwa ba ka da ranar da za ka ce babu wannan bauta ɗin, babu ranar da za ta tsaya ba a ɗaukan hutu a wajen bauta ma Allah, hutunka kenan shi ne ran da ka ji ka a cikin kabari. Mai askari yana cewa ita al'amari na sallah, wato, ba ta faɗa a kan mutum ba, matuƙan yana da sauran hankali a jikin shi. Ita sallah ba ta faɗo a kan mutum ba, matuƙan yana da hankali. sallan nan ka yi alola ba ka yi alola ba kana kallon alƙibla ba ka kallon alƙibla kana tsaye kana zaune kana kwance kana kowane irin hali za ka yi sallah lokacin sallah yayi babu ruwa lokacin sallah yayi babu ƙasa lokacin sallah yayi babu kaza sallan nan dai tana nan a kanka kuma za ka yi a hakan mun gane ko zo da haka tana ɗaya daga cikin babban wato al'amari a cikin ibada wanda kuma ita ce na farko wanda awwal mai hazo bil abdi yawmal qiyama as-salat ita ce farko abin da za a so mu bincikan dan adam akai a ranar kiyama ita ce sallah din to sai mu gode ma Allah musamman mu da muke wannan area din sallah kam ana yi sallah ana yi ban ni dai a yawace yawace na ban ga wani waje da ake yin sallah cikin jam'i kamar irin wannan wurare naman nan ba. Kowa zai bar abin da yake ka je kasuwa ka gani dai in aka ce a zahar ta yi. Kowa kawai ya tafi ya tafi ya tafi masallaci. Haka nan duk masallatan idan ka je ko ina an cika ana ta yin sallah. To sallah kuma ɗaya daga cikin muhimmancinta tana rage alfasha da abin da abin da shari'a take inna salata tanha anil fashai wal munkar ashe kana so ka bar alfasha ka bar abin ki to dimanci yin sallah ka dimanci yin sallah in kaga kana sallah baka bar alfasha ba baka bar abin ki ba ci gaba da yin addu'a wannan ya zamanto wato jarrabawa akan domin mene al'imani ya zidi bi ziyadatin amali wa yankusu bi na ƙasiha, imani yana ƙaruwa da ƙaruwan ayyuka da kake yi na alkhairi, sannan kuma yana raguwa da raguwan ayyuka da kake yi na alkhairi. Ashe ya kasance fil imani a ziyadatu wan naƙasu, kama yadda ya zo a cikin littafin Ibn Abi Zaidin ya kira wani na risala, a farkon babinsa. saboda haka mu dimanci wannan addini ko mu rike shi da ƙarfi ya zo mana da cikakkiyar rayuwa rayuwa cikakkiya shine addinin musulunci ya zo ta kowane ɓangare babu inda za ka ce ai addini ya gaza a waje kaza ko ya gaza a ɓangaren rayuwa kaza a'a complete rayuwa cikakkiya in ana nema to idan aka samu rayuwar da addinin musulunci ya tsara sai a tsaya a wannan waje ɗin ba ka neman ƙari a ciki. Saboda shi addinin Musulunci addini ne sannan kuma rayuwa ne duka a ciki, saɓanin sauran addinai. Mun gane ko saɓanin sauran addinai, addini na nan gefe, rayuwa na nan gefe. Addinin bai yi tasiri a kan rayuwan ba, amma addinin Musulunci shi addini ya yi tasiri a kan rayuwa. ya yi tasiri a yanda za ka ci abinci, yanda za ka sha abin sha, kai hatta yanda za ka sa takalmi sai da addini ya ce ga yanda za ka yi. Kuma aka faɗa maka in ka yi hakan za ka samu lada. Hatta yanke farce da wane yatsa za ka so mai yanke farce in an zo yanke maka. Sai da addini ya faɗa, kai aski idan ka je wajen mai yin aski, ta ina za a so ma askewa addini fa sai da ya faɗa maka ga yanda za ka yi, bi ma'ana addini bai bar komai ba. yanda za ka sha to idan an nuna maka yanda za ka yi aski ta yanda za ka sha ruwa shi ne ya fi cancanta ma a ce maka ga yanda za ka yi ko menene sai da addini ya faɗa maka ga yanda za ka yi mu'amala da shi a addinance kasuwa ga yanda za a yi yayi ta kawo formulas na yanda duk za yi abu kaza la barara wa la birara babu cuta babu cutarwa to wannan sai ka sanya shi a dukkanin mu'amala da za ka yi da wani sannan kuma ka sanya wato khairin nasu man anfa'a nas fiyayyen ɗan adam shi wanda yake amfanan jama'a sai ka sanya shi a dukkanin rayuwanka dan me yasa wani zai zo ya tambaye ka ina ne waje ka zaka ce ba za ka nuna masa ba ba za ka faɗa mishi ba ai bai kasance mai amfani ga jama'a ba dan me yasa shari'a ba sai da ta ce a shari'a yau da wani da ya zo ya same mu muna zaune kawai ya zo ya same mu bai mana sallama ba ta shine gaisuwan musulmi na farko bai mana sallama ba, sannan bai mana gaisuwa na al'ada ba, sannan sai ya ajiye mashin ɗinsa a gabanmu. Mun gane ko? Bayan ya ajiye mashin ɗinsa a gabanmu ya yi tafiyarsa, da ya dawo sai bai ga mashin ba, to mu ɗin da aka ajiye mashin ɗin a gabanmu mu za mu biya wannan mashin ɗin. Shari'a sai ta kama mu sai mun biya. Ai da ya zo bai mana sallama ba, ai ba wannan ake magana ba. Ai bai ce mana ma komai ba, duk ba wannan ake magana ba muhimmancin wannan mashin ɗin dukiya muhimmancin kare ta ta kowane irin yanayi naka ne ko ba naka ba to wannan shine abin da ake shari'a take dubawa a wannan waje din addinin musulunci kenan zama mai daɗi rayuwa mai kyau da tsafta to shine yace madum ta hayyan ko wa barran biwalidati وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا wa barran biwalidati sannan kuma ni mai biyayya ne biwalidati ga ga mahaifiyata walan yaj'alni Allah bai sanya ni jabbaran wato eh, mai girman kai ba eh shaqiyan sannan kuma mai saba mun ubangiji Allah bai sanya ni wannan ba wassalamu والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا hakan na aminci min Allah daga Allah ya tabbata alayya a kaina yawma wulidtu ran da aka haife ni wa yawma amutu da ranan nan da zan mutu wa yawma ub'as hayyan da ranan kuma da za a tashe ni hayyan ina rayayye to ina da aminci a wannan eh, wannan al'amari guda uku gabaki daya na'am zalika ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون to zalika wannan Isa ibn Maryam shine Isa dan na Maryam wanda wa'in suka rike shi shine abun bauta qaulul haqqi ko qaulul haqqi ko kace qaulul haqqi ko qaulul haqqi ibn Mas'ud ma a ruwayan shi wanda take ruwaya ne munfarida yace qalal haqq mun gane ko wannan shine Isa dan na Maryam qaulul haqqi maganar nan da yake faɗa ita ce zance ta gaskiya allazi fi yamtarun wanda suke kai komo a ciki wanda suke kokwanto a cikin hubun nasara su ne nasara haisu kalu inda suke cewa inna isa lalle isa ibn allahi dan allah ne a cikin sun ma suka rarrabu ah, suka ce dan allah ne la kama ya ƙul yahudi ba kamar yadda yahudawa su kuma suke cewa ba innahu eh, ibn yusuf an-najjari suke cewa ai annabi isa dan dan yusuf an-najjari ne eh, ibn ammi maryam shi yusuf an-najjari dan ammin maryam cousin din maryam ne mun gane ko sai suka ce eh, shi ma mai bautan Allah ne sai suka ce annabi isa ai dan shi ne bi ma'ana sai suka tumi annabi isa kan cewa shi ma waladu zinan ne wato dan da aka samu ne ta hanyar zina wa iyyazu billah allazi kana ma'ahum yaqdiman wanda yake tare da ita na na mare yaqdiman suke yin eh, hidima a wannan masallaci na'am Eh, ma kana lillahi ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما Mm.
فإنما يقول له كن فيكون na'am ma kana lillahi bai dace ba lillahi ga Allah an yattakhiza min waladin yayi ya riki wato da a ce Allah gashi da da subhanahu tsarki ya tabbata gare shi daukaka ya tabbata ga Allah a ce Allah yana da da lam yalid wa lam yulad mun gane ko Allah bai haifa ba ko ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yayi kama da Allah babu wani wanda yayi kama da Allah mun gane ko a can na cikin wannan cikin wannan sura ne laqad ji'tum shay'an idda takadu samawat yatafattaruna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda aulir rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ walada. bai dace ba a ce ga sarki mai rahama gashi kuma da ɗa a wannan naƙasu ne a wajen Allah mun gane ko naƙasu ne a wajen Allah wato rashin sanin girman Allah shine yake kaiwa ma a ce Allah yana da ɗa in ka san girman Allah za ka san kuma girman Allah bisa sanin girman abin da ya halitta hadisi ya nuna mana duniyan nan gabaki ɗaya in an tattara ta aka watsa ta akan kursiyi na Allah kaman an ɗauki taro ne aka watsa shi cikin jeji za ka iya nemo shi taro kwabbai ɗin nan guda eh, eh, taro kwabo uku kenan ko sai a watsa a jeji to in ka san girman yanda universe take wato yanda sararin subhana yake kasan girman wannan kawai wato zaka fi kowa yin imani da wannan hadisi din ba muna ganin mu ga ma nan duniya ba to akwai wata duniya bari mu shiga ilmul hay'a ko yau din nan za ku iya ganin ta in in yamma ta yi tana nan tana fitowa daga sasanin yamma din nan shine tauraro na farko da za ka so maganin shi ta yamman nan za ka ga wani tauraro mai hasken gaske ya fito ana ce ma wannan tauraro da hausa ana kiranta zara mun gane kuwa to wannan duniya ce duniyan venus ne nan da wajen ina ganin nan da wajen kwana ko goma ko wani abu za ta ɓace ma ba za mu dinga ganin ta ba za ta kuma fitowa da asuba ta gabas amma wata duniyan kuma za ta sake fitowa ta nan wanda ake kira duniyan jupiter mun gane ko to wannan duniya na venus ɗin nan da muke gani daga nan muna kallo duniya ce fa irin tamu wannan amma wannan duniya namu za a ninninka ta a wurga ta a cikin wannan waje ɗin. In kana ganin ita wannan duniyan mai girma ne, to za a sa ta a ciki. To, duniyan jifita kan sai a tara irin wannan duniya sama da dubu ma a sa a ciki, ba ta cika ba. To, kaga wannan in ka san girman irin wannan halittu na Allah, to shi ne za ka san girman Allah ɗin da ake faɗa. amma in baka san wannan ba sai ka ɗauka wani abu ne kawai kai kan ma ba ma za ka gane shi ba to amma za ka san shi ta waɗannan manya-manyan halittu shi yasa aka ce maka ai ɗan aljanna gidan shi na aljanna ya kai duniyan nan sama da ƙasa gida ne naka kai kaɗai a aljanna sai mutane su yi ta mamakin yaya hakan yake to sai ka soma mamakin a nan duniya da muke ciki ruwa kaɗai ya fi yawa a kan ƙasa, inda ruwa ya mamaye ya fi inda ƙasa ya mamaye, inda ƙasa ya mamaye ya fi inda mutane kuma suke. Muna ne ga baki mu? To wannan fa irin waɗannan duniyoyi waɗannan wanda aka san suke jikin rana kenan nan solar system, to ka daɗa gaba kaɗan. ka shiga duniyan taurari galaxies sannan ka je har inda ake kira black hole wanda duniyoyin sun fi jibbai ga su nan duk kuma Allah ne ya halice su shi ne kuma yake juya al'amarinsu wannan shi ne Allah da ya ce ku bauta mini don me isa za ka dinga tantama don me isa za ka dinga takama kai wane ne wani hadisi a nan sallallahu yana cewa da kafiri ya kai darajan shi ya kai fiffiken sauro ka duba to rayuwar sauran tukunna duk abin da kaje an faɗa to kaje kai nazari akan wannan sauro ga baki ɗaya rayuwar shi daga fafe shi har zuwa ya mutu kwana nawa yake yi gaba ɗaya to da ya kai fiffiken sauro a wajen daraja da ko kwankwaɗar ruwa ɗaya ba zai iya yi ba saboda kafircin da ya sa a gaba Allah ba zai bashi ya yi wannan ba amma a kafirce ma Allah a zagi Allah a ce Allah kaza a ce Allah kaza Allah duk yayi hakuri saboda mu din ba komai bane akwai bayin Allah suna nan suna bauta ma Allah wanda suka fi mu yawa mala'iku dubbai in suka yi bauta akwai baitul izza wanda ake mala'iku suke bauta a ciki dubban mala'iku ne suke shiga kowane rana su yi bauta in sun fita kuma ba za su sake dawa ba har ranar kiyama. Washe gari kuma ‘yansu su koma su yi, washe gari kuma ‘yansu koma su yi, to mu nawa ne ga baki ɗayanmu? To, Allah bai riki ɗa ba, sannan kuma Allah bai haihu ba kamar yadda ya faɗa mana a cikin suratul Ikhlas. Ma kana lillahi an yattakhiza waladan subhana. iza qaba amran idan ya hukunta al'amarinsa ai arada an an ya haddisahu yayi nufin ya, ya samar da shi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun iyaka cewa ke yi da wannan abin kasance sai ya kasance mun gane ko wannan huwa asra'u shine yafi kusa mu gane kusantan abin da saurinsa amma ba sai an kai ci ya ce masa ma kasance din ya kasance ba yana nufin sa ya kasance ne amma mu mu gane cewa abu kaza faru ya faru shine ya fi kusa mu gane saukin wato saurin wannan al'amari din. To hakan nan ma khalqu Isa halittar Annabi Isa min gairi abin ba tare da ba tare da baba ba. Wa min tamami qawli Isa karshen magana Annabi Isa da ya faɗa ma wa'ancan mutane yace wa inna Allah وأن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم wa anna Allah kuma lallai Allah rabbi shine ubangijina kaga annabi Isa ya tsarkake kanshi anan mun gane ko ya tsarkake kanshi a wannan waje saboda haka nasara ku daina cewa Isa dan Allah ne wa qalatin nasara Isa ibn Isa ibn Allah wa qalatil yahud Uzair ibn Allah mun gane ko su Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne nasara ko suka ce wato abin nan annabi Isa dan Allah ne sauran jahilan laraba suka ce kuma a mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah, to wannan duk ƙarya ne. Eh, annabi Isa ya ce, lallai rabbi shi Allah shine Ubangiji na wa rabbukum shine Ubangijin ku fabudu saboda ku bauta mishi shi kaɗai, ai wahidu ku tsarkake shi, ku tsarkake shi bil ibadati da ibada. Haza wannan abin da na faɗa muku shine siratul mustaqim hanya madaidaiciya, mu'addin ilal jannati wanda take kaiwa zuwa ga aljanna. ya Allah ka sa muna kan wannan. Na'am, wasani magana annabi Isa nabi kana yirshidin nasa ya kasance yana shiryar da mutane bihi da shi hala hayatihi lokacin da yake raye ma'ahum tare da su. Li bayyana domin ya bayyana kadau ma ya ati wato kuskuren abin da zai zo min ikhtilafi na daga sabawansa fi sabawan mutanen su fi a cikin al'amarinsa. Wa huwa qawlu ta'ala shine inda Allah madaukakin sarki yace fakhtalafal ahzabu.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم To faktalafa al'azabu rinduna daban-daban suka yi saɓani min bainihim a tsakaninsu su nasara, fi Isa cikin al'amarin annabi Isa, a huwa ibnillah sun yi saɓani kan cewa shi ɗan Allah ne, au ilahun ma'ahu ko kuma shi ma wani Allah ne tare da shi, au salin salasan ko kuma wato Allah ne ukun ɗaya daga cikin uku, shi ne Trinity. Sai suka yi saɓani wayannan suka tafi cewa ɗan Allah ne, wayannan suka tafi cewa shi Allah ne, wayannan suka tafi cewa wato shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku. Su ne wannan nasara wato ɓangaren ah, Nisduriya. suka ce wa ibn Allahi, wa ƙalar Isra'iliya wa mulukin Nasara suka ce, huwa salisu salasan wato shi ne ɗaya daga cikin uku, ai Allahu ilahun Allah Allah ne, wa ummuhu ilahun hakan nan ma a jatima annabi Isa Allah ne, na na Maryam kenan, sannan shi ma annabi Isa Allah ne. Su kuma wa'yancan kuma fa suka ce, ai shi annabi Isa suka, suka danganta shi da cewa shi ɗin Allah ne. to fa wailin azaba ya tabbata lil ladzina kafaru ga wayan wanda suka kafirce bi ma zikira da abinda aka ambata musu wa gairihi da wanin sa min mashhad yawmin azim wato daga mahalartan nan na rana ne girma yawmul qiyamati shine ranar kiyama azaba ya tabbata a gare su na'am أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا na'am لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين to asmi bihim imamakin yanda za su yi sauraro wa absir imamakin wato yanda za su iya gani a wani rana yau mai atuna na ranar da za su zo mana ranar lahira za su yi- za su gane cewa annabi isa ba ɗan Allah ba ne to imamakin irin yanda za su gane wannan wajen ji da wajen gani lakin zalimuna sai dai kafirai mene kamata zahiri wa kamal mummar kenan lakin zalimuna lawan sai dai kafirai a wannan rana fi duniya a wannan duniya fi balalin suna cikin bata mubinin mabayyani eh a nan gidan duniya kan sun bace ai san mu sun kurumce an isma'i daga jin alhaq gaskiya wa an mu sun makance an abasarihi daga ganin gaskiya din ballanta nasibi amma a gidan lahira wannan duk zai yayi za su iya gani za su iya ji za su iya jin gaskiya su ga gaskiya to amma a lokacin za su yi nadama haisu la yanfa'un nadamu lokacin da nadaman ma ba ta yi musu amfani na'am wa anzirhum
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون wa anzirhum ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gargadar da kafirai yawmal hasrati ranan kiyama ɗaya daga cikin sunan ranan kiyama kenan yawmal hasrati eh shi ma ɗaya ne daga cikin wannan suna ɗin eh ayata hasar fihi almusiu wanda yayi barna a bayan ƙasa zai ga hasaran nan alatarkil ihsan kan barin kyautatawa da yafi duniya a nan gidan duniya sai ya ga ashe rana ne wanda yayi hasara da a ce ya yi aiki a nan gidan duniya da bai ga wancan asara na gidan lahira ba. To, ka gargadar da su, awo ka gargadar da su wannan rana, iz kubiyar amur lokacin da aka hukunta al'amari, fi bil azabi wato wanda za a azabtar da su sun tafi wuta, da wanda kuma za su shiga aljanna sun shiga aljanna, wa hun fi gablatin alhali su a nan gidan duniya suna rabkanai anu daga barin sanin wannan rana ɗin, wa hum la yuminuna ba su yi imani ba. annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana kamar yadda yazo cikin littafin Imam Bukhari ranan kiyama idan aka gama yin sakamako yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta sun tafi wuta to za a ɗauko mutuwa ita kanta za a zo da ita a tsaye da ita tsakanin wuta da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mislil kabashil amla misalin rago haka za ta zo wani ruwa ya ce misali dabbatin misalin wata dabba a haka za a zo da mutuwan kowa yana ganinta za a kira ‘yan aljanna a ce kun gane wannan su ce e tabbas mun gane wannan ita ce mutuwa za a kirayi ‘yan wuta dukkaninsu za su hango domin kowa zai gani kun gane wannan za su ce tabbas mun gane wannan wannan ita ce mutuwa to sai a sa wuka a yanka ta shi kenan sai a ce huludin lamauti wannan duk gida da kuke ciki gida ne na dawwama babu zancen mutuwa saboda haka daga nan mutuwa ita aikinta ya ƙare ga baki ɗaya za a koma a yi rayuwa ta har abada a ina ne za ka je ka nemo wannan gida ɗaya gidajen nan shine a nan gidan duniya a nan ne inda muke a yanzu ba sai gobe ba za ka nemi lahiran a lahiran ka canki wani gida kake so ka ci. Ka sani kuma rayuwa ne a can da za a je a yi wanda babu mutuwa. Ballanta na ka ce yanzu bari na yi duk abin da na yi ina ce dai ta in na mutu in kun ya so kada ku binne ni. A duniya ba ko za su faɗa haka, in na mutu in kun ga dama kada ku binne ni, ku bar ni. Ya san dole za a je a binne shi. duk yadda kake koma menene za a ji abin ne ka to amma a can babu mutuwan ballantana ka ce za ka huta ai kafirai da a zo lokacin da za a gama da sauran dabbobi na nan duniya a gidan lahira bayan hisabi su ma za su yi begen ina sun zamo dabbobin nan duka su kasance tribal wato ƙasa ga baki ɗaya yadda dabbobi za su zamanto amma ɗan adam kan da aljan to su ne wanda hisabi yake nan a kansu wanda aka hukunta musu shiga gidan aljanna ko gidan wuta amma mu sani ga baki ɗaya a nan ne za mu yi wannan aiki ɗin sannan aikin kuma mu roƙi Allah Allah ya karɓi wannan aiki ɗin karɓaɓɓen aiki shine ake samun shiga aljanna da shi ya Allah ka taimake mu ƙarasa wannan ayan sai mu tashi wasu kurfi kitabi Ibrahim ko إنا
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah ya ce, Inna lallai mu ne, na hannu mu ne, mu ne, mu ne, ta akidin kenan. Na rizul arba muke gadon wannan ƙasa ɗin, wa man alaiha da wanda ma yake kan ƙasa ɗin. Sai aka yi tagalimin alal ukala'i wato akan masu hankali, har ma wanda ba su da hankali, kaf dabbobi da itatuwa da komai duka wato na Allah ne, kuma mu ne za mu gaji wannan ƙasa. Allah ya ce, kullum man alaiha fanin, duk wanda yake kan wannan ƙasa sai ya ƙare, wa ya baka wajen rabbika zuljalal wal ikram, babu wanda zai saura sai Allah, kowa da kowa sai ya ƙare. Hatta shi mala'ikan da aka wakilta shi zuwa ɗaukar rai, shi ma sai ya tafi, kowa sai ya mutu. Kullum man alaiha fanin, kowa sai ya mutu. Hadisi ya nuna cewa bayan an ɗauki ran kowa, ya zan tsarga daga lokacin wurin ƙaho na farko kafin a hura na biyu sai an samu shekara arba'in. To za a umarci shi ma mala'ikan mutuwa ya je ya ɗauki ran shi da ran shi da kan shi. Ta wannan waje lokacin da zai ɗauki ran shi zai ce da ya san haka raɗaɗin mutuwa yake na fitar da rai, da ya daɗa sauƙaƙa ma mumini. To kaga zai ɗauki ran shi da kanshi kaga yayi zai ɗauki ran shi cikin mafi sauƙin yanayi. Yace da ya san haka zafin yake, kaga shi shi ma har yau fa bai san zafin mutuwa ba. To da ya daɗa sauƙaƙa wa muminai lokacin da aka zo cire ransu. waltafati saku bisa to mu tuna wannan rana ranar da za a ɗauki wannan rai ɗin mu yi aiki domin tafiya amma ga mumini wannan mai sauƙi ne babu abin da zai ji mai sauƙi ne ga baki ɗayan shi to ranar ne Allah ya ce inna na na rusul arwa man alaiha wa ilaina yarji'una gare gare gare mu kuma duka ake komawa eh wala yumkinu an natakiza minhum ibnan bashi yuwa a ce mun riki wani da saboda girman Allah da buwayen shi al'azizu din nan mabuwayi har yanzu ba mu fassara mabuwayin ba mu bar shi dai a mabuwayin da muka saba amma fassarar shi ya fi ƙarfin wannan da muke fassarawa in an ce mabuwayi shine babu abin da ya gagare shi shine mai komai babu baya neman komai a wajen kowa shine wanda kowa yake neman komai a wajensa shine fassarar al'azizu to Allah shine mabuwayi ya Allah ka ɗauki ran muna cike da imani ka tara mu a cikin gidan aljanna ga baki ɗaya ya Allah ka gafarta wa magabatanmu malumanmu iyayenmu ɗan uwanmu gaba ɗaya Allah ka gafarta musu ya Allah ka karɓi ayyuka da muke yi na ibada a cikin wannan wata da sauran watanni ga baki ɗaya za mu dakata a nan insha Allah gobe za mu tashi kan kissan annabi Ibrahim ya Allah ka ba mu dacewa cikin abin da muke karantawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh